بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله الرابع عشر صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي ندب عباده إلى التفكر فيها وهي آياته المتلوة وآياته المخلوقة فإذا استولى ذلك على قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه وما أعظم غبن وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الجن والإنس فلا غبن بعد هذا الغبن والله المستعان الخامس عشر التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بكائه وخلوده أخص ما فيها وأقله نفعا إلا ساكت الهمة دنيء المروءة ميت القلب فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف إذا كان زاده ما يعذب به وينال بسببه غاية ويناله بسببه غاية العلم بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع منه كان حسرة عليه السادس عشر تعرضه إلى من القلوب بين إصبعيه وأزمة الأمور بيديه وانتهاء كل شيء إليه على الدوام فلعله أن يصادف أوقات نفحات كما في الأثر المعروف إن لله في أيام دهره نفحات فتعرضوا نفحاته واسألوا الله أن يستر أوراتكم ويؤمن روعاتكم ولعله في كثرة تأذره يسالف ساعة من الساعات التي لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فمن أوتي منشور الدعاء أوتي الإجابة فإنه لو لم يرد إجابته لما ألهمه دعاءه كما قيل لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما أول ما أو عودتني الطلب ما عودتني الطلب ولا يستوحش من ظاهر الحال فإن الله سبحانه يعامل عبده بمعاملة من ليس كمثله شيء في أفعاله كما ليس كمثله شيء في صفاته فإنه ما حرمه إلا ليرضيه ولا أمرضه إلا ليشفيه ولا أبكره إلا ليبنيه ولا أماته إلا ليبييه وما أخرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال كما قيل يا آدم لا تجزع من قولي لك اخرج منها فلك خلقتها وسأعيدك إليها فالرب تعالى ينعم على عبده بابتلائه ويؤتيه بحرمانه ويسقه بسقمه فلا يستوحش فلا يستوحش عبده من حالة تسوءه أصلا إلا إذا كانت تغضبه عليه وتبئله منه السابع عشر أن يعلم بأن فيه جاذبين متضادين ومهنته ومهنته بين الجاذبين جاذب يجذبه إلى إلى الرفيق الأعلى من أهل إليين وجاذب يجذبه إلى أسفل سافلين وكل من كاد مع الجاذب الأعلى سعيد درجة حتى ينتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى وكل من كاد إلى الجاذب الأسفل نزل درجة حتى ينتهي إلى موضعه من سجين ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرقيق الأعلى أو الأسفل فلينظر أين روحه في هذا العالم فإنها إذا فارقت البدن تكون في الرقيق الذي كانت منجذبة إليه في الدنيا فهو أولى بها فالمرء مع من أحب طبعا وعقلا وجزاء وكل وكل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع وكل امرئ يسبو إلى ما يناسبه وقد قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته فالنفوس ال... فالنفوس الألوية تنجذب بذاتها وهممها وأعمالها إلى أعلى والنفوس السافلة إلى أسفل نعم جائز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a jihar katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna 23 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 wanda kuma yake daidai da tara ga watan shida shekarar miladiya 2026 a wannan majalisi namu wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatus sabirin wa zakhiratus shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 26 a cikin wannan littafi a jerin darussanmu a wannan majalisi mai albarka wannan shi ne na 356 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da sake ba mu dama ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya muka samu dawowa wannan karatu bayan ɗan gajeren hutu da muka tafi na babbar sallah muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓa kyawawan ayyuka da aka gudanar ubangiji ya sa su a cikin mizanin hasanat Allah kuma ya maimaita mana a cikin aminci da ƙoshin lafiya kafin mu tafi hutu ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin wannan littafin nasa wanda yake magana akan haƙuri haƙuri wanda a cikin bayanan da ya yi mana duka rayuwarmu ta gino a kansa rayuwarmu ta ibada alaƙarmu da ubangiji da kuma rayuwarmu a junanmu rayuwarmu ta duniya duka wannan sun gino a kan haƙuri da haƙuri ne za mu bi Allah subhanahu wa ta'ala cikin umarninsa da haƙuri ne za mu guje wa abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu da haƙuri ne za mu yarda da dukkan wata ƙaddara mara daɗi da za ta faru da mu wanda wannan shi ne alaƙar bawa da ubangijinsa kuma wannan shi ne addini gaba ɗaya ka yi haƙuri ka bi Allah ka yi haƙuri ka bar saba masa ka yi haƙuri ka yarda da abin da zai hukunta maka na ƙaddara mara daɗi wanda ita ce alaƙar mu gaba ɗaya a dunkule a ture da ubangijinmu subhanahu wata'ala haka nan a junanmu wai rayuwa ta haƙuri da rangwame da yafiya wannan ita ce za ta gina mana kyakkyawar rayuwa a nan duniya sannan mu samu kyakkyawan sakamako da iznillahi a ranar gobe kiyama to yana cikin wani fasili da yake magana akan abubuwan da za su sa mutum ya zabura su ƙara zaburar da shi akan ya zanto mai haƙuri ya zama mai haƙuri tsakaninsa da ubangijinsa ya zama mai haƙuri tsakaninsa da sauran 'yan uwansa mutane waɗanda yake mu'amala da su to cikin abubuwan da yake zana mana ya ambaci abubuwa daban-daban wanda har muka zo kan na goma sha hudu ya faɗi abin da ya shafi girmama Allah subhanahu wata'ala halarto da girman Allah a cikin zuciya ko da yaushe yana taimakawa mutum ya zanto mai haƙuri wajen bin Allah tunda dai har ya gane cewa Allah subhanahu wata'ala yana da girman da bai dace a saba masa ba kuma yana ji yana gani a koda yaushe a ko'ina saboda haka wanda zuciyarsa take cike da wannan ba zai yarda ya saba wa Allah ba ba zai yarda ya kasa yin haƙuri akan bin Allah ba sannan ya gaya mana soyayyar ubangiji tun ya rika hango soyayyar da take cikin zuciyarsa ta ubangiji subhanahu wataala saboda haka saboda sanda yake wa Allah sai ya guje wa saba masa ya kuma bi umarninsa sannan ya maganar ni'ima da Allah yake mana da ihsaninsa da yake yi mana babu kankautawa wanda wannan su ma abubuwa ne da za su sa mutum ya zanto mai biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya ambaci mutum ya rika duba asarar da take cikin sabawa Allah da asarar da take cikin barin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda hakan za ta sa shi ya zanto mai haƙuri akan bin Allah mai haƙuri akan barin saban Allah to ya faɗi abubuwa da dama waɗanda idan aka koma karatun baya duk za a ji bayanansu daki-daki to har yanzu inda yake cewa arrabi ashar abu na goma sha hudu sarful fikri ila ajaibi ayatillah allati nadaba ibadahu ila tafakkuri fiha don ya karkatar da tunaninsa zuwa ga abubuwan ban mamaki na ayoyin Allah wanda ya nemi bayansa da su yi tunani a kansu wahiya ayatuhul matluwa wa ayatuhul makhluqa ko almajluwa al-ayatul matluwa aw al-ayatul majluwa ayoyin Allah waɗanda suke ana karanta su ne a alqur'ani da kuma ayoyin Allah waɗanda suke ana ganin su ne ƙarara a fili wato halittunsa fa idza stawla zalika ala qalbihi dafa anhu muhadarata ash-shaytan to idan wato tunani akan abubuwan ban mamaki na halittun Allah da ayoyinsa suka mamaye zuciyar bawa to sai su raba shi da zama da shaidan da zantawa da shaidan ko kuma waswasin shaidan وما أعظم, أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن وشئر أسارة متمن ديكي زي زي إيا زماه tare da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wanda zai iya zamantowa tare da Allah mai rahama, ya zamanto tare da manzansa da sahabbai, amma ya guje wa hakan zuwa ga zamantowa tare da shaidan ko shaidanun mutane da aljanu. Fala gamna ba da hazal gamin, babu asara da ta kai wannan asara. Wallahul musta'an Allah shi ne abin neman taimako. a nan wannan abu na sha hudu jan hankali ne ibn taimiyya alaihi rahmatullah yake yi ga masu ga masu hankali yake jan hankalinsu akan cewa su yi amfani da tunaninsu idan suna son su samu jin girman Allah a zuciyarsu wanda zai gada musu da haƙuri akan bin Allah da haƙuri akan barin saban Allah da haƙuri akan yarda da ƙaddarar Allah to su karkatar da tunaninsu zuwa ga abubuwan da Allah ya halitta na ban mamaki Allah ya halicci abubuwa na ban mamaki waɗanda ya nemi bayansa da su tsaya su yi tintintini a kansu akwai ayoyin Allah da muke karantawa a cikin alkur'ani akwai kuma ayoyin Allah da suke a cikin halittunsa manya-manyan halittun da Allah ya yi na ban mamaki قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون Allah ce ku duba mana ku ga abin da Allah ya halitta a sammai da ƙasa ku tsaga kanku ku kalli halittar da Allah ya a sammai da ƙasa sannan ubangiji subhanahu wataala yayi kira ga bayansa ya ja hankalinsu akan cewa me yasa ba za su duba milkin Allah da ya shimfida a cikin sammai da ƙasa ba awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay' yasa ba za su yi duba zuwa ga mulkin da Allah ya shimfida a sammai da ƙasa ba da dukkan wani abu da Allah ya halitta inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ayoyi da dama a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya kiraye mu ya ja hankalin mu akan cewa bai duba zuwa ga halittunsa wanda ya shimfida a bayan a sama sararin samaniya da waɗanda ya shimfida a bayan ƙasa wanda duba zuwa ga waɗannan halittu za su ƙara sa mana sanin girman Allah subhanahu wataala a zuciyarmu za su ƙara sanin za mu ƙara sanin cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya cancanta biyo biyayya ba tare da mun saba masa ba yabi umarninsa mu kauce wa haninsa jin wannan zai taimaka wajen ya dasa wa mutum haƙuri ya dasa masa haƙuri akan da'ar Allah subhanahu wata'ala ce fa idza stawla zalika ala qalbihi dafa'a anhu muhadarat ash-shaytan wa muhadathatuhu wa waswasahu idan har tunani akan halittun Allah subhanahu wata'ala ya mamaye zuciyar bawansa tunani akan ayoyin da ake karantawa mutum na alkur'ani ya mamaye zuciyar bawa to wannan zai hana mashi jin zamantowa tare da shedan ba zai zanto tare da shedan ba har ya zauna ya ji tattaunawa da shedan ya zattauna da da shedan ko ya saurari zantawa da shi ko ya saurari wasu wasunsa inda har zai mai da hankalinsa akan tunanin abinda Allah ya halitta a sama da ƙasa da girmansu da ayoyin Allah da ake karanta masa to ba shi da kuma wani lokaci da zai kasa kunnensa ya saurari wata hudu ba ta shedan ko ya zanta da shedan ko ya tattauna da shedan ba da wannan lokacin saboda ita zuciya kamar yadda aka sani idan ba a shagaltar da ita ba in aka shagaltar da ita da abu to za ta shagala ga akasinsa don abin da ka cika zuciyarka da shi to shi ne zai tasiri a kan gaɓoɓinka yayin da mutum ya cika zuciyarsa da tunanin ubangiji su ma'ana wata'ala da ambatansa da tunanin makomarsa to ya yi maganin shaidan ya samu gurbi a cikin zuciyarsa har da zai kasa kunnensa ya saurari tattaunawa da shaidan ko wasu wasansa domin zuciyar ta cika da abin da yake akasin wannan a yayin da ya bar tunanin Allah da manzansa da ranar lahira da makomarsa da girman Allah to kuma a lokacin zuciyar za ta zanto ta wofinta shedan shi kuma sai ya samu gurbi sai ya samu fili fetal a cikin zuciyar ya kama guri ya zauna haka duk wani waswasi zai shiga cikin zuciya atani hawa qabla an arifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana bai san wani abu soyayya ba soyayyarsa ya zo mata soyayyarta ta zo masa sai ta samu zuciyarsa wato fanko ba komai a ciki shikenan sai ta shiga ta kama ta kankane a cikinsa to haka zuciyar bawa take idan bai cika ta da aikin alkhairi ba cika ta da tunani mai kyau ba to za ta cika da mummunan tunani za ta shiga da mummunan tunani kamar mutum ne ya zauna ba shi da abin yi bai san inda zai fita je yi sana'a ba ko je wani aiki ya samu abin da zai kai bakinsa ko ya taimaka wa kansa to a lokacin tunanin akasin wannan ne zai zo masa tunanin ya zai yi cuta ya zai yi sata a lokacin shine zai zai bujiro masa a ransa to shine anan malai yake cewa وما أعظم غبن من أمكنه ألا يزال محاضر الرحمن ورسوله والصحابة فرغب عن ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن ce babu asara ko asara ta girmama ga mutumin da zai iya zama zamantowa tare da Allah da zai iya zamantowa tare da Allah sai ya zaka zama tare da Allah shine kasance tare da alqur'ani kana karanta alqur'ani kana jin maganganun da Allah yake gaya maka a cikin alqur'ani umarnin da yake baka da hadin da yake maka da wa'azantarwa da kake ji da ayoyin alqur'ani wannan shine zamantowa tare da Allah shine al-muhadaratur rahman ka kasance tare da ubangiji kana sauraron sa kana jin abin da yake faɗa maka kamar kana tattaunawa da shi ne kamar yadda adabi yake cewa al-musalli yunaji rabbahu ya sallaci yana ganawa ne da ubangijinsa kamar wanda ya san ya samu damar shiga wurin wani babba da kowa yake kwaɗayin samun damar zama da shi da bijiran masa da bukatunsa ya samu damar ganawa daga shi sai shi to haka masallaci yake samun ganawa da ubangijinsa a ko da yaushe ya tsaya cikin sallah ya fuskanci ubangiji da zuciyarsa to wannan lokacin ganawa suke da shi yana faɗa ubangiji kuma yana bayar masa da da ansa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira ga mutumin da yake karanta Fatiha duk ayat da ya karanta ubangiji zai mayar masa da ansar abin da ya faɗa a cikin karatunsa saboda haka wanda ya kasance tare da alkur'ani to wanda ya kasance tare da ubangijinsa ne ya kasance muhadiran rahman yana zama yana zaune ne yana tattaunawa da ubangijinsa yana zantawa da ubangijinsa to babu asarar da ta kai ga mutumin da zai iya yin wannan zai iya zama ya karanta alkur'ani zai iya zama ya saurari karatunsa ko da shi bai zai iya karanta ba zai iya sawa ya saurara zai iya zama ya sa karatu ya saurari wa'azi yana da damar da zai yi wannan amma sai ya bige da wasu abubuwa na banza da wofi sai ya bar wannan shine farahi ba an zalika ila muhadarati shaitan sai ya watsar da wannan ya guje masa ya koma ya zaɓi ya zauna da shaitan domin ɗayan biyu ne idan ka rabu da Allah subhanahu wataala to babu wanda za ku haɗe da shi sai shaitan kuma hanyar guda biyu ce hanyar Allah da kuma hanyar shaidan idan ka bar ta Allah to ta shaidan zaka bi idan baka ne bi Allah ba subhanahu wataala to shaidan zaka bi to da zarar ka bar Allah da manzansa da mutanen kirki to shikenan ka kama hanyar ka kama hanyar shaidan waɗannan hanyoyin su kenan guda biyu babu na babu wata hanya ta uku kace kai baka tare da Allah baka tare da shaidan kai kadai kake tare da kanka wannan babu ita إذا بقتل أفاتها فإهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا إتتي هير الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا إتتي هير شيئا وباب وتهيئ أكون بوأنه kuma hanyar Allah ita ce guda daya ita ce hanyar da annabawa suka zo da ita sune allazina an'amta alaihim sune annabawa da Allah ya yi wa ni'ima suka zo da shiriya daga Allah subhanahu wataala na ƙarshen su kuma mafificin su kuma cikamakin su shine Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda yazo da shi na shiriya to shine as-siratul mustaqim to ko dai ka hawo wannan tafarki miƙaƙƙe totar wanda babu kwana-kwana a cikin sa ko kuma ka bi tafarkin al-maghdubi alaihim wad-dallin hanyar waɗanda aka yi musu aka yi fushi da su wato Allah ya fushi da su su da yahudawa da ire-irensu waɗanda suka san suka san Allah amma suka suka take sanin ko kuma azzali da batattu waɗanda suke yin bautar Allah a cikin jahilci da dimuwa da duhun kai su ne nasara da waɗanda suka yi kama da su waɗannan su ne hanyoyi guda biyu babu na ukunsu su ne annajidai da Allah ya faɗa adainahu annajidai muka shiryar da shi hanyoyi guda biyu inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura mun nuna masa hanya ko dai hanyar da zai yi godiya ga Allah ko hanyar da zai butulce masa hanyar da zai yi wa Allah butulci wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur haka hanyoyin guda biyu ne to akwai takaici kwarai da gaske da asara ba ba kankanuwa ba ga wanda yake da ikon ya kasance tare da Allah subhanahu wata'ala ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akan hanya madaidaiciya amma ya zabi ya bar su ya bi shedan ya bi shedan shedanin mutane da da aljanu shayatin al-insi wal jinni yace to babu asara da ta kai wannan asara fala ghamna ba'da hadha al-gham babu asara da ta kai wannan asara wallahu musta'an Allah shine abin neman taimako saboda haka daga cikin abin da mutum zai yi da ya ƙara zaburar da zuciyarsa akan bin Allah shine ya zanto mai yawan tunani akan halittu da Allah ya ajiye a sama da ƙasa ya san cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar gajin cewa Allah baka halicci waɗannan abubuwa ba a banza babu wata hikima Allah ya halicce ka ya halicci sama da ƙasa ya halicci dukkan abubuwan da kewaye da kai ba tare da wata manufa ba Allah ba zai yi wannan ba baya daga cikin aikin mai hikima a ce ya yi aikin da ya hukunta daga hikima ce babu wata hikima a cikinsa sannan mala ya ce alhamisa ashar abu na goma sha biyar التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها فلا يرضى لنفسه أن يتزود منها إلى دار بقائه وخلوده أخس ما فيها وأقله نفعا إلا ساقط الهمة دنيء المروءة ميت القلب فإن حسرته تشتد إذا عاين حقيقة ما تزوده وتبين له عدم نفعه له فكيف إذا كان زاده ما يعذب به ويناله بسببه غاية الألم بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو أنفع ما هو أنفع منه كان حسرة عليه قال يجي أبو لشاب يدتي زامر الدمتن إذا أنتم يحقولي أكم بين الله يحقولي أكم بلن سابن الله التفكر في الدنيا تيرك تنانين جمال الدنيا رك تناني أكم الدنيا wa sur'ati zawaliha da saurin gushewarta wa qurbin tidaiha da kusantowar karewarta fala yarda li nafsihi an yatazawwada minha ila dari baqaihi wa khuludihi akhassa ma fiha bazai yadda yayi guziri da mafi da abinda yake mafi kaskanci daga cikin ta ba domin zuwa ga gidan dawwamarsa gidan zamansa na har abada yadda cewa zai yi guziri da abin da yake mafi kaskanci wa aqallahu naf'an abinda wato mafi karancin amfani ba wanda zai yarda da wannan illa saqitul himmati sai wanda yake mai yasasshiyar himma mai raguwar mai ragon azanci da ni'ul muru'ati mai kaskantaccen mutunci bayyatul kalbi mai matacciyar zuciya wato malam yake cewa daga cikin abin da zai kara wa mana jajircewa akan bin Allah jajircewa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rika tunani game da sha'anin duniya saboda duniyar nan tana daga cikin abin da yake daukewa mutum hankali wato kyalikyalanta da wuri-wuri yanzu yake raba mutum da tunanin lahira ya yi rashin sa'a ma ya raba shi da Allah gaba ɗaya to mutum ya tsaya ko da yaushe yana duba sha'anin duniyan nan duniyan nan sari'atun zawal ba da juma wato da gaggawa take gushewa da gaggawa take gushewa sai ka ga kamar ba a yi ba kamar an yi ruwa ɗauki duk shekarun da mutum zai yi a duniya ko mai yawansu wata rana za a ce babu shi mutanen farko da Allah ya halitta su rika yin tsawon rai amma yau suna ina babu su ba sai labarinsu sai dai labarin su an yi mutanen annabi nuhu an yi mutanen adawa an yi samuda an yi abin amma ina suke fahal tara da min baqiya su kana ga burbushin su hal tuhissu minhum min ahad aw tasma'u lahum rikza kana jin furbushin wani daga cikinsu babu sun zama labari da ja'allahum ahadith sun zama labari duk da cewa sun yi shekaru masu yawa to bare yanzu da shekarun suka zama baina 60 wa 70 kaɗan ne suke wuce wannan to kaga ashe a cikin duniya dan wani abu ne wanda yake kilikili na dan lokaci kankani da ba masarul hayatid dunya kama in anzalahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس هكذا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كمرد أي جيباب إتاء lokaci guda Allah subhanahu wataala sai zo share ta ya kawar da ita ya tafiyar da ita to kuma duk wanda ya mutu to shikenan shi kiyamarsa ta tsaya duniyarsa ta zo ƙarshe kuma to mutum ya yi tunani akan sur'atu zawalin duniya wa qurbin qida'iha kuma lokacin karewarta na matsowa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne annabin ƙarshe kuma an aiko shi ne a ƙarshe-ƙarshen duniya bo'istu ana wasa'ati ka hatai haka annabi ya nuna ya tsinsa guda biyu da manuniya da wannan babban ɗan yatsa da tsakiya ce tazarar da take tsakanina da tashin alkiyama kamar tazarar da take tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan ma'ana in aka duba tazarar daga farkon ɗan yatsan zuwa can ita wato mafi yawa ya tafi dan abin da ya rage dan kadan ne insha Allah ce iqtarabat as-sa'a iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ata amru Allah fala tastajilu Allah yana nuna mana cewa kiyama ta kusa saboda duniyar an gama an gama cinye ta kun kun zo ne a ƙarshe ƙarshen ta an kusa gama tashi taso ta kusa gama tashi gaba daya sauraka ba daɗewa za ta yi ba to mutum ya zama yana wannan tunanin falayar zali nafsi an ta zauwa da finha ila dari baƙa'ihi wa kuludihi a kasa mafiya wa akallahu na fa'a nan ne kuma gurin guzurin tafiya ce zuwa ga gida gida na dawwama ce lahira lahira ce gidan dawwama in an tafi an tafi kenan ba dawowa sannan kuma daga can kuma ba ranar karewa ko ba ta da ƙarshe a nan kuma za a yi guzurin tafiyar duk abin da za a ɗauka na guzuri wanda zai maka amfani a can a nan za ka ibe shi a nan za ka ɗauki shi mutum mai hankali da yake da wata tafiya a gabansa mai haɗari kuma a can inda zai tafi duk wasu abubuwan da zai bukata ba zai same su a can ba a nan zai same su a nan zai yi guzurinsu in ya je can su amfani shi aka ce hayya hayya a fito tafiya ta ta ta kama za a tafi a bar inda ake kuma amma a nan za ka yi dukkan guzurin da za ka yi akwai abin da zai maka amfani a can a nan za ka ɗauke shi in ka bar shi ka tafi kana ɗaukan wasu abubuwa na shirme sai ka je can lokacin bukatar da zaka nemi abin nan ka nasa ce fitowa za a yi tafiya ce ta babu komowa kuma inda za a je cin nan babu abinci babu abin sha babu babu abin da zaka sayi abinci da shi to daga tashi a gidanka kana da abinci da zaka iya guzurinsa kana da dukiyar da zaka iya ɗauka misali in ka je gaba ka nemi abincin ka saya sai ka bari sai ka ɗau talabijin ka ɗauki rediyo ka ɗauki wani wata kujera wata tabi kana jin daɗin zamanta ka cika wani buhuhuna da wasu tarkace tafiya ta yi tafiya a mara cewa to a tsaya a ci abinci sai rediyo a gaban ka sai talabijin sai waye za ka ci talabijin ne saboda kai kana ganin waɗannan abubuwan masu tsada ne masu kyau ne masu kyale-kyale ne kana ga wancan buhun shinkafar da waye duk ba zai ba ba da tsadar wannan wannan rediyon ko wannan talabijin ko wannan sai ka bar su sai ka je lokacin da za a bukata sai ka ga abin da ka kaso kawai tarkace ne ba zai amfane ka ba bare kuma a ce ka dauko abin da ma cutar da kai zai yi eh bakon ka taho da abin da ma zai amfane ka wataƙila kana da ɗan ragonka ka jawo shi sai ka jawo wani kure ko ka jawo ni wai kai kana kiwon zaki wa ka rungumo zakin ka kaga karshe in ya je yunwa ya rasa abinci da kai zai loma to shine mutum mala yake cewa idan dai ba mutumin da yake mai ragon azanci ba mai raguwar dabara mai yasasshiyar himma wanda bai san ciwon kansa ba shine da ni'ul muru'a bai san ciwon kansa ba mayyitul qalbi mataccen zuciya ce wane ne zai yi tafiya zuwa ga gidan dawwama anan kuma zai ebi guzurin kuma ya ki iban guzurin da ya dace ai sai wanda yake mai raguwar ragon azanci mara tunani mai mataccen zuciya wanda bai san me yake ba wanda ya san abin da yake yi ya san cewa tafiyar nan tafiya ce dole sai an yi ta kuma anan ake daukan guzurin to ba ta yadda za a iya bar guzuri ko ya tashi ya kwashi abin da yake mafi mafi munin abin da yake cikin ta yayi guzurin saban Allah yayi guzurin zalunci yayi guzurin keta eh cin mutuncin mutane zagin su da waye da waye yayi guzurin abubuwa da in yaje can gaba cutar da shi zasu in ba mutumin da yake mai ragwar ragwar ragon azanci ba da matacciyar zuciya mai kaskantaccen himma da tunani ba wanda zai yi wannan malai ce fa inna hasratahu tashtaddu idza ayana haqiqata ma tazawwadahu yace to inda zai nadama sa za ta tsananta shine lokacin da ya ga abin da yayi guzuri wata bayyana lahu adamu naf'ihi lahu ya gane cewa duk abin da ya tarkatu na guzuri kayan banza ne shirman banza ne ba zai amfani shi ba ba lokacin ne zai yi nadama Allah ya ce tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum qabla an ya'tiyakum al'azab wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah wa in kuntu la min as-sakhirin aw taqula لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين a lokacin asarar a lokacin nadamar nadamar banza ce ba za ta amfani mutum ba a nan Allah ya ce ittabi'u wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyan abin da aka saukar muku daga ubangiji shine alqur'ani ku rike alqur'ani ku aiki da alqur'ani ku aiki da koyarwarsa من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون تنكفن عذابا تزومك بازا توبا تماني الحال بكو شريا با بكو سند زوان تبا تو كوي سوري كوي كيكاوان بزني كوي أبن الله يسوكر مكنا القرآن كوي أيكي دشي كوي فدر الله وجمع قنرسا الله جاء أن تقول نفس يا حسرتها لوك شند ري زي تشي واتو متن زي تشي يا ندامتا يا كي تونا يا ندامتا ala ma farratu fi jambillah bisa sakaci da dai bisa game da haƙƙin Allah kace ya kai tuna ya nadama ta akan sakaci da dai akan haƙƙin Allah kace na kasance a can duniya kafin zuwan mulahira ina cikin masu izgili idan ana mun wa'azi izgili ma nake yi wa masu wa'azi ina gaya musu wasu maganganu ina musu dariya ta basu kansu bai waye ba su ba wayayyu bane shi shine wayayye bai san cewa wanda zai saurari Allah ya aiki da ya saurari maganar Allah aiki da ita shine wayayyen lahira shine wayayyen lahira ko ya dawo ko ya rika cewa da Allah ya shirye ni da na kasance cikin masu takawa Allah ya shirye ka tunda ya nuna maka shiriya cewa hadainahun najdain Allah ce mun nuna masa hanyoyi guda biyu Allah ya nuna maka hanya mai kyau ya nuna maka mara kyau saboda haka hidayatul bayan ubangiji ya maka ita ya shiryar da kai ta hanyar bayani ya aiko annabawa mai kake so kuma ko ya dawo lokacin da zai ga azaba ya rika cewa law anna li karratan fa aqulu min al muhsinin ina ma ina ma za a dawo da ni duniya kasance cikin mutanen kirki masu kyautata aikin su Allah ya ce ina ai magana ta kare kuma bakin alƙalami ya bushe ja'atka ayati ayoyi na sun zo maka alqur'ani ya zo hadisin annabi ya zo maka masu da'awa sun karantar da kai fa kadzabta biha wastakbarta wa kunta min al-kafirin ka ƙaryata kai girman kai ka kasance cikin butulu masu kafircewa Allah saboda haka nadamar ba za ta tsananta ba sai lokacin da ya ga shirgin abin da ya zo da shi lahira ba wanda zai amfane shi ba ne to lokacin da damarsa za ta tsananta fa kaifa idza kana zaduhu ma yu'azzabu bihi ina to ta ina kuma idan ya zanto zagurin da ya zo da shi shine guzurin da zai masa azaba da shi ya zo da tilin saban Allah ya zo da tilin zalunci tilin rashin gaskiya keta mugunta wannan kayan shi ya zo wa Allah da shi saboda haka su zai zama azaba gare shi waya na da bi sababi hidayatul alami ya samu wato ƙololuwar ƙololuwar raɗaɗi ƙololuwar zafi da shi shine zafi na azaba raɗaɗi na azaba a dalilin wannan guzurin da ya zo da shi bal idza tazawwada ma yanfa'uhu wa taraka ma huwa anfa'u minhu kana hasratan alayh kai a mizani na shari'a ma da zai yi guzurin abinda zai amfane shi a lahira amma ya bar abinda ya fi zama mafi mafi amfani sai ya yi nadama shi yasa ba wata sa'ar da za ta zo ta wuce ba tare da kari bace ta wajen bin Allah ba face a lahira kai nadama a kanta a ce wata sa'a ta wuce baka yi abin da za ka samu yarda Allah a cikin sa ba ka samu abin da za ka samu lada ba a ranar lahira ko da ka samu kubuta sai ka yi nadama domin za ka so a ce abin da Allah zai maka na sakamakon da ka gani ya fi wanda kake da ka samu sai ka yi nadama to barantana ko mutum ya zo da abin da Allah zai azabta shi da shi a ga nadamar anan sai ta fi girma to wanda yana daga cikin abin da zai taimaka wa bawa wajen ya santo mai haƙuri akan bin Allah ya zama to tunaninsa ya cika tunaninsa tunanin ayoyin Allah na sama da na ƙasa da na karanci sannan kuma ya tunani akan sha'anin duniya duniyan nan ba madawwama bace ba matabbata bace ba a zo zama ba duniya guri ne da aka zo don a yi guzuri guri ne da aka zo don a noma abin da za a girba a gaba nan ne za a noma abin da a gaba kuma za a girbe shi mutum ya kawo wannan a ransa to zai zanto zuciyarsa tana jawuwa zuwa ga bin Allah da bin manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallama za mu tsaya anan sai bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba assalamu alaikum